الراحمون يرحمكم الرحمن سبحانه وتعالى يرحمكم في الارض يرحمكم في السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى ذلك المستقيم وعلى آله حق قدره وبلاد العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيطان على المعضل وإذا نبي بلا ضرورة بلا بظهري ولم تبينا ya daga girmama shugaba sallallahu alaihi wasallam da kuma biyayya gare shi cin girman sahabbansa da kuma biyayya gare su da sanin haƙƙin su da kuma yin koyi da su da kyakkyawan yawon gare su da kuma nema musu gafarar ubangiji da kamewa ci gaba da ce ce kuce a kan abin da ya auku tsakanin su da yin gaba da duk wanda yin gaba da su da kau da kai gaba da suna faɗin na masu ba da tarihi da kuma jahilai daga masu ruwaya da batattu ba cikin yan shiya da kuma yan bida'a wanda suke suka a cikin ɗaya daga cikin sahabban shugaba sallallahu alaihi wasallama cewa kuma yana daga wannan a nema musu mafi kyawun ko fita a cikin abin da aka da wasu da gare su cikin irin wani nan da daga abin da ya auku tsakanin su daga fitattu a ba su kuma kusa mafi dacewa domin sun cancanci wannan kar a wasu kowa daga cikin su da mummunan abubuwan kar kuma a aibata wani abu wani lamari gare su ba dai a ambaci kyawawansu da fasilolinsu da kuma abin yau mai da shi tanolinsu a yi shiru game abin da ke bayan wannan kamar yadda shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in an amfani sahabai na kuka ne ba yin ku wani ya ta'ala ya wada muhammadu rasulullah da wanda da suke tare da shi wanda suke fasana da kama ne da kafirai sannan ba su yin da junan su zuwa ƙarshen sura Ubangiji ya ce, "Kamar ga ya farko da cikin muhadarai da nan zaru ga Allah ya yi da muminai yayin da suke yin tabba gare ka a ƙarƙashin bishiya. Ya faɗa cewa mazaje ne wanda suka gaskata a wanda suka da kawai ga Ubangiji gare shi. حدثنا أبو حسين وأبو الخبري قال حدثنا أبو يعلى حدثنا أبو علي السندي حدثنا محمد بن محبوب حدثنا الترمذي حدثنا العصر بن الصحابي حدثنا سفيان بن يتعرى يدتا عن عبد الملك بن عمير عن عن ابي بن هباش عن مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا فلا اقتلوا للذين من بعد ابي بكر وعمر اقتلوا للذين يقول لو ان كنتم بي سكي بانا سنه wanda za su biyo bayan an shiga ba ya zama sai na abubakar da kuma sai na abubakar قال أصحابي كم بأمير تريد تريد ما إن الله يزيد أبينا كما توراني سجي هو تقول كل دسو ذاك الشجاع وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول سيدنا أنس إلا تمر قريش يا شيخ كما صلى الله عليه وسلم يا منا أصحابي كما صلى الله عليه وسلم da sahabbai na kuma misalin gishiri ne a cikin abinci لا يسلوه طعام إلا به abinci ma ya inganta mu ba da shi ba وقال الله أكبر في أصحابي ya ce ku zo- ku tsoron Allah ku tsoron Allah cikin lamarin sahabbai na لا تتخذوا قرار ضعيف kar ku rike su su zama ganin bara a bayana حقهم يرضي أعقبهم wanda ne ya zo da suna ne ya zo su ومن أعقبهم يرضي أعقبهم wanda ne ya ƙi su da kina ne ya ƙi su ومن آذاهم فقد آذاني wanda ne ya cutar da su hakika ya cutar da ni ومن آذاني فقد آذى wanda ne ya cutar da الله ni hakika ya cutar da Allah آذى الله يشفع عني أنفسهم wanda ne ya cutar da Allah ya cutar da Allah ya kama shi وقال لا تسبوا أصحابي yace kuma kar ku zage sahabbai
ولو أعطت أعلم رسله بالله ما ملك مد أهلهم ولا نصيب ولا نصيبهم da ta da yanku zai ciyar da misalin wato girman dutsen uhudu a ce duk tarin dukiya ce kamar zinari na ta ya ciyar da su don Allah to ba zai kai misalin wadandai da ɗayan su ya ciyar da ladar da zai gaka mu daga cikin mu wanda ba sahabbai ba sun yana da tarin dukiya kamar tulin dala ko ruwan rubutu daloli na amerika ni ba ka bayan dan allah sahabi ya kan wata gobe da yana iya bayan dan allah na dan ka biyar ka ce da wani duke mai yawa da kan hawa
وقال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين shugaba ya ce duk wanda ya zaki sahabbai na inuwar allah ta tabbata a kansa da kuma mala'ikun allah da mutane ba gida yanzu لا يقبل الله منه سرا ولا عدلا ubangiji ba zai karɓi wani aikinsa ko kankani ko kwakwa ba
وقال إذا ذكر أصحابي فأصبوا ma'aikin allah ya ce idan an ambaci sahabbai na ku kame wa yi muku وقال في حديث جابر
ya fara a cikin hadisin sai na jabiru إن الله ترى أصحابي على نبينا العالمين والنبيين والمرسلين cewa ubangiji ya za musu amfani da dukkan ta duka yi kuma da annabawa da manzanni واختار لي منهم أربعة ya zaba mu guda hudu daga cikin su أبا بكر وعمر وعثمان وعليا su ne sai na abubakar da kuma umaru da usman da aliyu وجعلهم خير أصحابي ubangiji ya sanya su ne mafi fita a cikin sahabbai na أصحابي كلهم خير amma dai akwai alheri a cikin dukkan sahabbai
وقال من أحب عمر فقد أحبني ya ce duk wanda ya so umaru hakika ya so ni
ومن أعظم عمر فقد أعظمني wanda ne ya so umaru hakika ya ki ni وقال خالد بن أنس وغيره
sai na wani guda wani ya faɗa da wani musa من أعظم الصحابة أنصفهم فليس له في بيت المسلمين حق wannan ne ya fi zanta bai ko ya zage su wannan ba shi da wani hanki a cikin abinda musulmai suka samu na ganima ba za a ba da shi ba ونزع بآية العشر sai ya kafa hujja da ayar da suka hashiri والذين جاءوا من بعدهم wanda zai jawo min ba ne ya kuna rabba daga bin na wani imanin da zai saukuna da limani wala su da an fi kulu na illar da zai zina abu rabbana na shi kafin rai Allah yana ya kuma mai rai cewa wanda suka zo bayan su suna cewa ya wani ka gafarta mana da ma yan kowa wanda suka riga mu yi imani kar ka sanya mana wani gilli ko wani kujeri a zuciyarmu game da wanda suka fara gaskiya ga Allah da wani mu ubangiji da gama da cikin da ke yi ne
وقال من رآه وأصحاب محمد فهو كافر
ya ce duk wanda sabon shugaba sallallahu alaihi wa sallam suka fita da shi wannan kafiri ne قال الله تعالى ليميز منه الكفار ubangiji ya ce da ma dan ya fita da kafirai da su sahabbai shi duk wanda ya bari kafirai suka fata masa ko yi dena da hamshin su to wannan kafiri
وقال عبد الله بن المبارك sai na Abdullahi bin Malik ya faɗa أخرجان من كان فيه فيه نجاة kalmomi guda biyu da wanda suka fata cikin lamarin sa wannan ya tsira أصله وهو أصحاب محمد صلى الله عليه su ne وسلم gaskata musul akwai shugaban sallallahu alaihi wa sallama قال أيوب وسحتان safiya ne ya fada وقال أبا بكر فقد أقام الدين wani mutum yanzu zai na buga hakika wannan ya zai da addini wanda ne yanzu zai na umaru hakika ya haka hanya wanda yanzu zai na usmanu hakika ya haka da hasken allah wanda ne yanzu zai na aliyu hakika ya yi riko da iya mai bari wanda zai yi da ambato da kuma yabo ga sabon shugaba sallallahu alaihi wasallam shi ga wannan ya kuma da kuma munafici wanda kuma ji ya zama wato ya tauye ɗaya daga cikin su a talata wanda bida ne mai sabawa daga sunna ko mai sabawa ga marigaya ne
وأخاف أن لا يفعل له عمل إلى السماء حتى يهبهم جميعا ina gudun bayan zama wato ba za a sake ɗaukar aikin da zuwa sama idan yi azun da imar da yiwu wal amalin sakin yaro yadda ana yake na daga ayyuka na gari zuwa sama mutum bai wasa ba in zama cikin wani matsiyawa kenan ba za a kuma daga wani aiki na zuwa sama har sai ya dace da su baki ɗayansu kuma zuciyarsu zama mutacciya da wani abu
ويكون قلبه سليما وفي حديث خالد بن سعيد
يا رجل حديثا زين هذا سيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوى شكرا صلى الله عليه وسلم يا فلا أيها الناس أبو سليم إني راض عن أهلي وكرمي فعرفوا له ذلك سوى لنا يزل أبو بكر يقول شيئا كم هكا أيها الناس يا أبو سليم عن عمر عن علي عن عثمان وطلحة والزبير نعم.
وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف فعرفوا له ذلك na yi da umaru da kuma aliyu da usmanu da la'atu da zubairu da sa'adu da sa'idu da abdullahi bin awfi duk sun shaida akan haka أيها الناس ya abu sani lallai Allah ya gabata wa mutanen badar da kuma mutanen hudaybiya ya wuri mutane kiyaye alfarma ta a shashanin sahabbaina da surukaina da kuma wato sirkan sirkina yin ahsan wato mazajen ƴaƴanka ko matan ƴaƴanka su ne ahsan ahsan kuma sirkan da suka ba ka aure da kawai ya su za ka kan ɗaya daga cikin waɗannan yanzu lafiya yana ƙara ɗaya daga cikin kusurwa wani ya zalunce su ban da shi saboda wannan ƙara ce da za a tsare ne ta ba a ranar kiyama wanda duk ya gudu da halina ko iyalan gidana ko da cikin zargana ya kawo ƙara ta kawo Allah da ya shigo kanar da shi
وقال رسول بن معاوية بن عمران wani mutum ya faɗa ga ma'afikun imrana فإن عمر بن عبد العزيز بن معاوية ya za ka kuna da umar ɗan abdulaziz da kuma sai na mu'awiya a wajen adalci da kuma mulki
فكتب وقال sai mu'awa ibn imrana zai fushi sai ce da shi لا يبحث بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد aini ba a bambatanta wani da sabon mahaifi sallari ma'awiyya da sabon annabi kuma da abin da zai duk irin adalcin da yi da duk abin da yi ma ba dai sahabi ba ne shi ya za ka mutu da sahabi da wani ba sahabi ba
معاوية سعيده وسيره وكاتبه وأمينه على وعي الله
shi ma'awiyya sabon annabi sarkin annabi marubucin annabi da ya ce ku ta ko wahayi kuma abincaccen Allah ta wahayin Allah domin kuma wahayi ya rubuce a kika sai rubuta ya rubuce su su bakwai an ga zai ya kai shi zo da shi ba sai mu ta wanda ba shi su su fara mu ko ai daga dare daga washan sai da za ku tsaya shi ko da wannan
وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بزنانة رجل فلبس عليه an zo wa yi sallallahu alaihi wasallam na yi ta wani mutum sai na wa ina da sallallahu alaihi wa وكان كان يملك عثمان فأخبره الله ma in Allah ya ce wannan mutum yana yi Usman Allah ba ya kinsa rabbi sallallahu
وقال صلى الله عليه وسلم في ba الأنصار sannan zaru وأنسهم وأولوا من أنفسهم yana cewa ku kau da kai ga furan wanda ya mummuna a cikinsu ku karɓa kuma idan wani ya yi shawara a cikinsu
وقال وقال إن فزني في أصحابي وأصحابي ma'aikin Allah ya ce ku kula da ni a cikin shanin sahabbai na da kuma sarkaina ومن حفظني فيهم حفظه الله في الدنيا والآخرة domin duk wanda ya kiyaye yana cikin lamarinsu shi ma Allah zai kiyaye shi ne da lafiya ومن لم يحفظني فيهم تخلى الله منه wanda duk bai kiyaye ba a cikin sha'aninsu ubangiji da bari wata ala zai kofanta da baransa ومن تخلى الله منه يشك أن يأخذه wanda duk ubangiji ya kofanta da baransa to ya kusanta Allah ya tuke shi وعنه صلى الله عليه وسلم ya mutu shugaban sallallahu alaihi wa sallama حفظني في أصحابي كنت له حديثا يوم القيامة da ya kiyaye da farmata cikin sha'anin sahabbai na zan bin kiyayewa gare shi a wurin aliyama قال ما حفظني في أصحابي ورد عليك له ya ce kuma duk wanda ya kiyaye cikin sha'anin sahabbai na to zai zo cikin na da kawara ومن لم يحفظني في أصحابي لم يرد عليك له wanda duk bai kiyaye cikin sha'anin sahabbai ba wannan ba zai zo cikin na da kawara ba ولم يأني إلا من بعيد ba kuma zai kanta ba zai daga nesa
وقال مالك قال مالك رحمه الله
malu ya faɗa Allah ya da shi
هذا النبي محجب الخلق الذي هدانا الله به وجعله رحمة للعالمين
wannan annabi mai nazartar da halitta ne wanda ubangiji ya shirye mu da shi kuma ya sanya shi da mutum da talibai
يخرج في جوف الليل من المدينة بين القدم ويستبدل كالقوة لهم
amma yana fita cikin duhun dare yana zuwa baki a ya addu'a ga sahabbansa sannan ya nema musu gafara ga mafi babbana gare su وبذلك أمره الله da wannan ne ubangiji ya umarce shi وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبهم وموالاتهم ومعاداة من عاداهم ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a so su sannan a jibin cinawarin su sannan a yi gaba da duk wanda ya gaba da su والقرب عن كامل arabatu da sai zakawa ليس أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا له الشفاعة يوم القيامة babu wata da cikin sa akwai shugaba sallallahu alaihi wasallam a ce ceto ya tabbata gare shi a wannan kiyama
وله من المؤمنين من نوبل أن يشفع له يوم القيامة ya nema da gurin wato wakilatu ibn rabbani ce ya masa ceto ranar kiyama
قال سالم بن عبد الله السليم
sahabu dan abdullahi bin sari ya fada
يخبر رسول الله الذي وجه أصحابه والذي استعرض له wanda sun bai girma wa sahabbai ba bai ji nauyin umarci umarci ba a kisa zai da zama ba wanda bai yi imani da ma'aikin Allah da kasuwa
فصل wannan fasali kenan إنسان وإجباره إمام جميع أصحابه وإكرام مشاهده
ya daga girma ma shi da kuma jin nauyinsa girma ma dukkanin sa girma ma dukkanin sababansa da kuma girma ma dukkanin abubuwan da ma'aikin Allah ya shaida ko yi وأمكنته من مكة والمدينة da kuma girma duk wuraren da ma'aikin Allah ya kirisu da wani maka da madina ومعانيه وما نفسه صلى الله عليه وسلم أمر به dukkanin wasu kurare da ma'aikin Allah ya wani abu a wajen ko kuma abin da ya shafa da hannunsa ko kuma abin da aka san nasa
وروي عن صفية بنت نزلة قالت an rama zuwa sai na zafi ya su ibn bin nazar da ta faɗa
كان أبي معذورة ست في مقدم عبدي abin mahaifin da ya kasance yana da tarin gashi a saman kansa ذاك أنا وأرسلها أصابت العربة in yana zaune in ya kwance gashin ya kan taɓa kasa
وقيل له ألا تهلكها aka ce ba za ka ajiye gashin nan ba ka bar gashi a ƙoshi ka cire haka
فقال له الذي أهلكها sai abin zai yi masu shi وما فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده saboda ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya shafe shi da hannunsa ba zai yi masu وكانت تلك الأنسبة خالد بن الوليد شعرات من شعره صلى الله عليه وسلم gargaza sun kasance a cikin hulan sai na hasu da wani daga cikin gargazan shugaba sallallahu alaihi wa sallama فكانت أنسبته في بعض وروده sai wannan hula za ta zuba a wajen cikin yaki yakin da shi hasu ne ana cikin yaki wurin shi da
وشد عليها شدة حتى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثرة وقتل فيها da hular da bayan sai na hannu ya ɗauki kan hulan nan aka dinga balaya har sai da sahabban ma'aikin Allah suka dinga zargin hannu ba bayan an gama yaki saboda yawan wanda aka karkashe wajen ɗauko hula kawai sahabbai da yawa sun yi shahada a kan ɗauko hula
وقال لم أفعل بسبب الكلام وجهي
Ƙarin da ya ce ba saboda hular ne haka ba ba don hular ba ne kuma gana dage da ɗauko shi ba saboda hular ba بل لما تفضل من شعره صلى الله عليه وسلم amma saboda abin da hular da ke kunshe da shi na da jarga da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ke cikin ta gashi annabi ne a ciki na sa a cikin shafa hular saboda shi yake ta wannan kokari a ɗauko hular ba ta yin hular ba يا الله أصبر بركتها وتقاتل أيدي المشركين saboda ya zama an sun ce mu albarkar wannan hula ko wannan gashi kullum za a je yanki zai ke za a yana da albarkar jama'a ke nasa a yanki wanda cewa kuma an sun ce mu albarkar zai zama hular ta fada a hannun mushrikai kuma gashin annabi da ciki da za su ɗauki ta matsayin gani ne sai kuma wani ke kuma shi
ورمي ابن مراوغ يده على عمل النبي صلى الله عليه وسلم من الجبل an ga sai na Abdullahi da Umar ya kora hannunsa a daidai inda shugaba sallallahu alaihi wasallam yake zama a bambaransa ووضعها على وجهه sannan aka ya kora hannunsa ولهذا كان مالك رحمه الله لا يكون في المدينة دارة ya maka nema da mamu wani kai kasance baya hawa wata dabba a cikin madina وكان يقول حتى يسأل لا يعمل توبة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهكذا ربة ya ce ina jin kunya ya zama na taka turba ya taba ita Allah ya kwace a cikin ta in taka ta gobe da doki zai ga
وروي عنه أنه عمل الشافعي قرآن كثيرا كان يكتبه har wasu daga imam maliku cewa ya ba wa imam shafi wani garke na dokunan da yake da shi garke guda ne yake da su dokunan ba sai ba shi kyauta وكان الشافعي أمسك من هذا ربة
sai shi imam shafi ce ina ana garke sai daga ciki na ba da duka ka ɗauki ko ɗaya ba فأجابه مثل هذا الجواب sai ba shi amsa ya ce ai mana hawa duk da fitar da na ajiye kurum shi wasu kawai da ke jiri da jira hawa hawa to ni ba na hawa doki a cikin madina in ta ka kasa da annabi mace a ciki da kuma da doki a madina
وكان أبو بن عمان سلمي وعن أعمل بينهم فضلوا زي زايد
diga abu abdurrahman islamiyu ya rawaita daga amadu bin kurawaihi zahiri وكان جزء لا تقول ما أنه تعالى ya kasance daga cikin mayaka wanda suke faru a wajen harbi cewa ya fara أمسكت القوس بيدي إلا على آلة ثم بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القوس بيدي ban taba shafar wato a musamman ne baka ban shafi baka da hannuna ba sai mace ina da tsarki sun sassa da ni an ce mashin Allah ta zama yana dogara baka a hannun sa zai zama ko yana rike baka bakan ba na wani kirkiya amma da sun sunan sa baka ban sai kirkiya tun daga lokacin da kuma sake ɗaukar baka a hannuna ba sai labari
وقد وقد أبتى مالك في من قالت الوجه مدينة مدينة تضرب ثلاثين درجة imam malik ya yi fatawa cikin duk mutumin da ya ce bayan madina ba wato lalatacce kasa ce madina kasa ce mara kyau misali yana da mutum bayan garin cewa kila ta tabbata da fannuwa haka ko na shi ne rufiya duk wanda ya fata duk wanda ya fata yin wannan ya gani ya ce haka kan mutum bayan kasa a ne na zafin da zama kuma malamin sai a yi masa gora talatin ba da kuma talatin da gora durra a samu gora shi kama a bayan talatin shi wanda ya wani
wa ma da haƙi wa kana da mukadan ya ma ce kuma a kulle shi bayan an masa gora da kuma mutum ne wanda yake yana da farma amma a haƙi shi a masa
wa kana ma wajahu ila barbihi
amma ba za ka ce ni mutum da ke ma ya kamata da tsari wa biya amma za a yi jara a kan kawai ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنها غير بيت وجنة yanzu da bayan da aka fita ma'aikin da za ta zama a cikin yanzu cewa wai ba ta da karfi ko ba ta da albarka
الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم عن المدينة ya zo a cikin jami'ar buhari cewa shugaban sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sha'anin madina وأما حدث منها حدثا أو آوى مجلسا فعليه لعنة الله والملائكة والناس duk wanda ya أجمعين aikata wani abu a kowa a cikin sa ko kuma ya jawo wani muhulisi ya zuwa gare sa to Allah ya tsine masa mala'ikun Allah su tsine masa mutane su tsine masa لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا Allah ba zai karɓa aikin da kuka gani kuma yawa ba
أوكي أن الزهداء الفارية أن قديم النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه an haɗe cewa da hajjabul gibari ya fuski sannan fagir ma'aiki sallar da sanar da kan sai na usman mun ganta wannan baya
وتناوله ليخبره على ركبته sai ya fuski daga hannun sai na usman ya ɗora a kan gwiwar sai na sai karya
فسأل الناس mutane suka daga matsawa فأخذه العاجلة في ركبته فقدها وما تقول له أولي bai san nawaye ba na annabi fagir sai suka daga matsawa sai ba sa da ya gargaya wa ba ma ya ɗora a kan kasa kuma ne gari daga nan sai zama ƙwararren da suke mutuwa a kan gwiwar tasa kuma kwakwalwa a shi da dole sai aka yanke kama kuma sannan mafi shekara wani mutu da ba wannan faruwa
وقال صلى الله عليه وسلم shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa من حلف على اسمه كاذبا فليتبوأ مقعده من النار duk wanda ya rantsa ya samu wani na shi karya to wannan ya nemi hukuncin sa a wuta وحدثت أن أعرف بلد الجوهرية ما ورد المدينة زائرا مقرب الاتجاه
an zata da ni cewa abul fadl al-jawhari yayin da ya zo madina yana mai ziyara a cikin sa sannan ya zama ya kusanta ya zuwa gidan dadinta فنزلهم شعبانيا مرشدا sai ya sauka daga kan dabbar tasa sai ya tafi da kafarsa ya tafi kuma yana kuka yana karanta waka
ولما رأينا سمع لم يدع لنا قال وأراد الذي رفعت الرسول على لبا نزلنا عن الاقوال نمشي كلامة لمن فأسأله أن يلم به رقبا
ولما رأينا سمع لم يدع لنا wai yayin da na ga ko yayin da muka gano gidajen wanda bai da ana namu adam wanda bai ban mana zuciya ba wala dubban bai ban mana hankali ba zikir fadar rusuli sai ba ce ya sanar shiru da zuciyarmu da kuma hankalinmu ya sanar da mu dukkanin wancan wancan shari'a shi ne rasu mu'adala ya faru da su har kuri biyu amma kowane da manasa da mana aina rasa to ana wurin gida ke da ko gida da ke yayin da muka ga gida da jin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam lam yad'alana wa adam wala rubar da ya rage wani da ya rage wani zuciyar mu ko kuma hankalin mu ba sai ya zama da mu irfanar da su hukuncin hukuncin shari'a ba yayin da muka fara kallon gida da jin annabi sallallahu alaihi wasallam muna hukunta nazarna alal akwai sai muka sauka daga kan wato rahuma duk da muka sauka daga rahuma na mishi muka tafi da kaho karamar da zan girma ga annabi sallallahu alaihi wasallam za mu iya tafiya a kan jamba a halin mana hako ko ba annabi ba wannan shi ne al'adar da lokacin Ibrahim da sauka ba duk wanda suke hajji shi ko suke jin yana tafi shi to ba za mu sha da zarar ya fara mako wanda kore ko ba sai shi tare mu da ba shi sai ga wani kan sai ba ko ban ji san da aka yi ba ya da san karfe ba ba ya ba da abubuwa ne ko kan su gudu da wata ba ta rafi da zai sabu wanda ke koyi shi ya ce an ba da rafi ban ko da mu shi da rawa ko kada ne wa kana sai ta ba ta ka san basina kasar kafa ta kwai shafi ne kuma haka ma gani ma sai da ba ta wasu na shi da haka za ta kwai da mata a ɗan zafin rana cikin wasu matsalata nan sana saboda irin tarihin da suka sa a wajen ba a irin wanda suka sa a maka ba ne shi a maka sa'in ɗin mamuni ko ne nan sa'in da ake wata shi zafin rana ko sanyin gari ba ya shafi duk tsanin zafin da ake kasa kare da kuma sanyi mai mutum cikin haramun maka shi ne haka suka jarwa shi ba tafi ba da kuma amma ta da zata kuma a harin madina sai zama ba shi da ba za ta yi kima su wani wannan kuma ne ma mutum da ta koyi wuri duka da su cancanta amma dai da wajibin su kamar da ya masa shi masallaci a gani ko ba dan alaka ta kan da mutane ne su ga wannan to da duk da wani mutum sai ga kamar mutum yi suka je da rana sannan kama kama kama da ina cikin kwaloka ma wallahi da shi da nake da bai ta mun zaba da da mun zuwa da kowa ne suka sala da yi wace kama mun zaba ma ne mai ana yarfa kaba haka ne za shi kaba su tsari tsari da zan nan da kawai sai muka sauka daga kan rakuma don shi karamar nan muka dinga tafiya da kahun saboda girmama girmama da man ba na hannu asalin mafi yana gaba ga wanda darajarsa da girmansa ba na ta yi koli-koli ta yi nisa ba na ba bayyana ba ba na da bayyana ba na da bayyana ni zaki darajar ta yi koli koli ga wani ba zo masa akan dafa ya yi girma haka ya yi girma a zo masa akan sabuwa ko akan sabuwa ya fi a zo da sabuwa sallallahu alaihi wasallam وفي عقد المريدين an haka ta wata shirin cikin wani dai ما أشرف على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم شاء يكون متمثلا yayin da ya kusan zuwa madina ma'aikin sallallahu alaihi wasallama sai ya haɗe da waka yana cewa وكأنه ذهب منها فلا أدنى جرم كما ارتدت وجوده الأوهام وإذا المني بنا بلغنا محمدا فظهورهن على الحمار حرام كررنا من خير موقف الصلاة فنرى علينا حرمة وزمام رجع الهجاب يوم أن يا إهلالي مقول الله لا بجنا أن نبي من النساء إذا لا نبي الجيش كل ذلك مجدد الله سيئ مكوي أما يوم تقام ويش an yaye idan mai kashi mutu fara da na irin kamaru yau ga wata ya bayyana ga mai ruwa wata ko da kuma yana annabi kuma ai kallo ya kai yau wata ya bayyana ga mai ruwa wanda wani ne kallo ta kallau nuna wani abu wanda ya zamo wato dukkanin wani wahani eh duk wani wahani تتأثر شيء تتأثره بهذه الساعة المال الجزيرة تتأثر دونه دون واحد من أي شيء ولا wannan wasu mana da kaga ba shi an zata ya kaga ya kaga don an zata gudu ko kwanto ya dauki don ba mu da wani wani zarfar iyu ne nan ballan jina muhammadan idan ababen rawa sun rakuma da laukuna da duk kuma mai gudu ko mota idan ballan jina muhammadan in suka zo da mu gurin annabi da kan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da sun yi zo da mu garin mazalla fa zuhuru kunna haram to daga dan gadan bayan su kuma ya haramta ala bi hada ka masaha in suka zo da mu gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gadan bayan su ya zama haram za mu kuma haramta sai dai mu taka da kan gurin da yake ruwa karramna da min khairu wa jarata sun gabatar da mu sun fi kusanto da mu zuwa biyayyen wanda ya taka tambaya shi a kasa ba da da haka bare fara ha ana na gurgurdu waɗannan ababen ba da gani suna da wata alfarma ta musamman a gun wanda ma suna kuma da alƙawari tsakanin mu da Allah mu da su saboda sun muna wani babban aiki shi ne gawo da wani sallah ta da su abin da yake zuwa annabawa a kuma yi shi faɗa su ke suna wani ba ka shi ba wa Allah sunan ban da gani ziyarar to wa Allah sunan ban da gani ziyarar wa amin fadar hannu fadar shawaki a kawai da amin fadar hannu fadar shawaki shi kana addu'a jirgin ruwan da ya kawo da bani da masu lafiya ya mishi wanda jirgin ruwa Allah ya Allah ya yi Allah kare ko Allah mu da Allah ya yi jirgin ruwan da ya kawo da wannan da lawa to dabba da tsoko ta kawo da wannan ma ba ai ba ke ta wanda ta dibini ma daga cikin abubuwan da koyar da shi ne duk dabba da take yi wani jirgin da Allah ne sai da gani ba zai zai ga ka kuma wasu ga ta na musamman a masu tarka ba ta abinci ku cewa ba su ba ku ce ta gina ba su zama ta gashi ga wani
Oke an faɗi mashayi an haka yi wani daga tashi daga cikin wannan yi cewa ya yi aikin hajji a kafa ya ce tun daga garin zai zama a kafa har ya je maka da madina Ila lahu fi zalika aka ce gabar ciwo ciwo ga ya wahala kanka sannan abu ga Allah ya hore ma abun hawa da jirgi da kaza da mota ko da kuma ta samu da jira kuɗi da zaki da doki mai kuka hau sai ka tafi a kama
وقال الحمد العالم يأتي إلى بيت مولاه راكبا sai ce ah ina ka taɓa ganin bawa kutacce in zai zo gurin mai gidansa sai dawo kuma zai zo masa akan abun hawa ya hawa kuma sarki ya roƙa daina ai mu da can bawa ne wani ba yake idan zai zo da dukkanin gangan da kai da dukkanin rana shi ta haka kamata ya zuwa kafa ba kamata ya wani zuwa kafa ba لا بأس أن أمشي على رأسي ما مشيت على قدمي inda ina da iko ma in zo akan akan kaina in zo da ka a ce da kan su samu wasu ba ma da kafa ba ai da wanda na zo da ka a shi wannan shi ne abin da shi abin da karimar bukiri shi kuma yake faɗa ke za ta mace bukiri abin da karimar bukiri shi a kai shi bai zai kawo wanda ke su siri bai shi ma ya masa haka sun da yi ziyarar ba a kisa na yi salama ya sai ya rasu wallahi tun biyar haka matsayin da su da yi ya suka yi haka ya suka yi haka eh haka ba kuma haka ya sai ya rasu wallahi tun biyar amma dai ba wata da rage da masu shi ba ne to a cikin wannan yana cewa wakar a sai ta rasu wallahi ba kuma bazan مشيا على الرأس لا مشيا على القدم نعظم الله صلى الله عليه وسلم يجرم ما وعد يتجن مشيا على الرأس يا رسول الله قال نعظم قوة جنانك نعظم غريكا إنا تفع أكن كينا لا مشيا على القدم منظور كفا بعد كفا لتوقف سنم ko da dai Allah ya yi kamar yadda ta kama ni ni nake da kare ke tafiya a kan cewa da saboda girman ka da matsayin ka ya fitar ma a sako da ba إذا كنت كنت لا يبلغ من أن تحكي الله لكن
قال الخطيب قال يا بنا والتسجيل بفوائد أمة برواية والتنزيل يا تنزلت فجب ولا نزع أحسن سوى وحياتك أسشنس تنزل بها الجبريل والميكائيل وما تبريل لديك أن يسنك هو أسشنس وعلى من الملائكة والروح ملائكو سنتك حرما لنا أشد روح شدة تجد قلنا من أرسلتها بالتقديس والتنزيل sannan kuma zancen arsatuwa ya zama wato farfajiyarta tsayin kururuwa da tsarkake Allah da zubi da ubangiji dan madina nan Allah kada ne yana aiki lafiya ce sai ta zama da maki Allah zuwa yau yadda mazaje suke kushe kan zikiri da tasbihi da tsarkin ubangiji duka ayyukan da aka yi da ayyukan da wasu amalan turbata ala tsusin bashari wurin da ya zama turba ya kamata hukun shugaban hanta annabi muhammad na kwance a cikin ta kuma abin da ya yi ya yi abin da gare ta daga addinin allah da sunan manzon allah مدارس آيات ومساجد وصلوات kaga dai makarantu ne a cikin madina ko makaranta ce ta karanta ayoyin Allah a da ta aka kasar Qur'ani duk ma'anar da muke ma'ana Qur'ani daga nan suka faru daga nan suka yi su gare sannan masallaci ga sallolin da aka yi wa mashahid al-mawaqid wal khairat ya kuma mashahadai iri iri na fadala da alheri ta je madina a cikin Qur'ani da ne ga ya ga mata gaba a nan Qur'ani da ne ga ya ga mata gaba shan Qur'ani da ne ga kamar da shi yake bala تذكر بل إن الذي أرضى محمد فذاك أكيد ذاك ترك مضرب وذاك هجر هذا هو وبين ذا وذاك ملاذ المنهمد محمد وذلك ملاذ وهذاك حذر به مر صبر كان قبل يهدد فذاك ذاك سئل في كم تنظر ذاك ناظر كم عليكم لن ليس هذه الله محمد لم يلم يلم النبي kamar da bai shiru na tafi ina hujja ya kai kare ka zama nan ka saka ni ga baki za ka san ku wagar nan ka sa su san ga gargar ku ki ku gargar ku wata sa wa za ku gudu nan ba za ku gudu ha za ku ba can ga ku ba wa bayna za wa za ka marajin muhammad na ma'amma tsakanin nan da zai ne mutum inda zai wuce san da zai kaza wa za ka fata halin wa ha za ka kasa sai wani gari kamar ya zauce da ba a yana da ayyuka ayyuka ya kashe ga madina ma'ali a za a tafi da ake da gani aiki wannan guji ne kamar da ake mawa sha sai ke shiga wani cikin aiki وما عيد إبراهيم والمزهرات مع حدين لا بجوجي تقوم بسرعة تبدأ أشياء ومناسك الدين ومشاكل المسلمين يقوم أبوه على الدين الإبادة da mashafin musulmai da tashi ya sha wa mawaki sayyidul mursalin da kuma ran tsaya wa shugaban dalibai wa ma'aika kuma nan ne mutu babu nan ne gidan shugabancin annabawa a nan ne inda annabta ta fashi da wajen da ta ambulowaci a nan ne kuma inda wato ruwan sama ta ko kuma ruwan kogi ta ya bulbulu kuma kuma wani kuyar iya risalata nan da gurin da aka kulle manzanci ba gida wa awwal ayyukan masjidin da Mustafa sallallahu alaihi wasallam ta rawa wannan shine farkon kasa wanda ya shafi shi shugaba sallallahu alaihi wasallama an tu'azzama arsatuha wannan wuri ya tantance a gidan farfajiyarsa sannan kuma a shaƙi wato irin ƙanshin da yake tashi a cikinsa. Ya cancanta ma a ji a cikin dubbancin duk bangwaye da gine-gine da ke cikin madina manzon Allah ma ka dinga dubbancin su. Ya da haida da musali da wabbihi muniyar alamu wa kusa bil ayati wata shahukun mutawakkilu da jabalati wa ala ahadin وعلي أحد إن ملأت مهاجري من تلكم الجدرات والأعصات لأؤثرن مسؤول شيئي بينها من كثرة التقليد والرشفات لولا الأوادي والأعادي زرتها أبدا ولو سبق على الفتنات لكن سأوتي من أكيد تحيتي لأدين تلك الدار والمجرات أذكى من الرزق المبتكر بهجر تغشاه بالآثار والمكرات وتخصه بزواج ونواتي التسليم والبركات يا دار خير المرسلين يا جدًا فيين سالكين فيين مأيكا ومن به مدير علام wanda kuma da shi ne aka shiri talibai wa fusa bil ayati kuma shi ne wanda aka ke bance shi da manyan manyan hukunci zuwa da rabawa na sawa indi lawatun wa sababatun ni ina cikin konkona da kuma zababan zuciya ta soyayya la'ajiliki saboda ke madina yanki wata shahuku ina ce shauki mutawakkilul jamalati shauki ma irin wanda kullum garwashin da yake karu ruwa wa alayya ahadun kuma ina dauke da wani alƙawari a zuciyata game da shi in fala'atu mahajiri min zulkumul judrati duk lokacin da na cika idanuna min turkumul jurai da wani kan ka shugo na madina ba za ka tun daga madina a gaba na na zo cikin ta wala ala ta ce wannan farfaji ya daga na zo cikin ta to alƙawarin da ne wa Allah shine lahu akfiran na wasu na shahidi ni ko wallahi sai na durmuza eh wato wasu na shahidi wata furfura ta shine kurkuci na kunci na inda furfura ke tsowa da sai na durmuza shi a cikin jama'a ومن رزق ليلا دينه ابن مالك هذا شو يجي ولا ومن رزق ليلا دينه in ka je madina ka kirmuza kudu kucin ka a cikin turbayar gidan ibn malik ne wa kuma ke ta fara da gidan nan na san shi na rasa ka gogo da kudu kucin ka ta ka kai kan sa kai murima ka ji dani yana abin da ke samu cikin zuwa ruwa ya sha dan murna ma'ana shi ba wani zaki da yake nufi ba a nufin sa ba wanda aka kai wani kuma ba a da shiga ta tabbar shi ne kuma ga wani da shiga ta tabbar shi da zai wani zai da kuma daga ai ya ce ku ba da shi wani aka kama dai ma'ana yake ne cewa kankan da kai sun fi yin jirgin da nuna cikin girmamawa da bajjalawa da wannan girmin da shi. Daga min sulhu to lau haka lana ba zo da shi yana zulmuza matsalar gashin farfarata bai da ha a tsakankanin wato farfajiyar madina ba zan Allah da kuma tabbaci min ka san ta bani saboda yawan sumbanta da zan dinga yi wanda shafaki da yawan sumba da hayyar da zan dinga yi shi mutum Allah ya zama jinna gogawa kurkuna ta makasa launar awaki in ba dan wahalhalin hanya ba wani a ayi in ba dan wasu magauta ba kuma su ya masu cin ba hanya kamar namun daji da wasu abubuwa da suke abu tsoro in ba dan irin waɗannan ba zurfi ha a ba da kullum a cikin ka kan wani kullum a cikin zan zai su mutum ba walau sahaban kan da wajen ko da ba zan zo ne ba da jan ciki ba da jan kunci ta hau za da wajen ko zan zo da jan kunci ba ma jan ciki ba ina zo nan da ya so da wani lakin ta uhudi Allah ba mu maka Allah mana wani hadu lakin ta uhudi min hakim da hiyar amma ya ga da ta sa kullum to na an kawai dai zan dinga aika dukkanin gaisuwa ta kullum likaɗini suka daga ga mazaunin wannan gida a wani hujjira da kuma mazaunin wannan ɗakuna wanda Allah ya faɗi da Qur'ani yadda zai zama zai kuma kuma zaka hujjira zan aika da gaisuwa da sallama kullum zuwa ga wannan cikin da ba a daga gidan muskin mukan take na muhammad wato busa ce a daga wanda ya mafi tsarki mafi tsanshi kuma minan muskin mukan take yana da albarci wanda aka bude wanzansa daga sham wannan ne zuwa mai kashi da nuna ne ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya asa da wani bukara ce safa da yamma wannan wasu hudu da wani salawai kuma wannan salati yake mace ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da mafi da haka salati wannan wani da su da kuma sai suwa wanda ke mai faruwa wani ba da kashi da kuma albarka haka dai mazajen suka ce kowa ne kan yadda ya yi tun da bambantar shi da kuma kirari a shafin wasu da mafi yi da sallah da kamar da bari shi da guri guri Allah ka ana masa yadda ko shi yi wani sa kuma shi da su zai zai masa zafi irin yadda yake mu rabu a gaba da madina mu zama Allah da ko sallallahu alaihi wasallam madina ta zai mu rabu sai wata a zau biladi ilahi alamin wa afham mahaddu sadrul mustafa wajhin bihi wa ansani وهو النبي المقدم وفيها ممر المصطفى ومقره فيها بضعة كليا من البيت الأعظم wanda yake muna da Allah ba da kuma ce ta har ko bane da kuma dai to kai ran da ne kuma da bin nayi ba kan da zakira ne amana kai da alamin wa shayga wa gane da guri mace da zakira su wa kai ne ji su amana zakira lamar man da ala fada am shi wa fada wa rawdan dinal mujawiya eh to haka ne da Allah sallallahu
باب نوم الصلاة عليه والتسليم وقول لا يوم a قبلته cikin hukuncin salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallam da kuma mika gaisuwa gare shi da ka kasance wannan din barilla ne da kuma fadalan yin haka قال الله تعالى ubangiji ta ala ya fada salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallam da kan fadalan ya fada ba wannan shine cewa Allah da mala'ikunsa suna yin albarka ga shugaba sallallahu alaihi wasallam an ce goma a nan shi ne shugaba wani zama da kuma ta'ala yana yin jin ganye shugaba sun zane da zama da shi da kuma shi kuma nuni ya fada asalin talati da kuma jin asalin talati da kuma jin kai shi ne ya zama rahama daga Allah daga mala'iku kuma ya zama rikin kashi wato tausayawa
وكان ورد في الحديث صفة صلاة الملائكة على من لم ينتقل صلاة
hakika wasu ban zama salatu mala'iku ga shugaban sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin salati a bisa wanda ya zauna yana jiran lokacin sallah ya shiga duk wanda ya zauna yana jiran lokacin sallah ya shiga tashi a sallah to akwai mala'iku suna yin salati gare shi har a sallah har yi wasu ba shi اللهم اغفر له اللهم ارحمه abin da suke faɗa shi ne Allah ka jikansa Allah ka jikansa هذا دعاء
kaga addu'a ne da haka tunda lafazin wannan ba shi Allah fara malaiku sai mai salati in ya zauna yana jira farko in an ce ke nan tana malaiku sai nuna hannu daga nan sai mu gane kuɗi to salatin da malaiku suke wa annabi ya yi shi ina addu'a ce mai su daga shan a wajen mu'minai wanda ya faɗa shi
وقال وكبر القريش قشيري wajen da kushe ya faɗa وقال سنة الله تعالى لمن تؤمن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة
shi salati daga Allah tabaraka wa ta'ala ga wanda yake kuma bayan shugaban sallallahu alaihi wasallam ne kai ne للنبي صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة وكلمة amma shi ne shugaba ne sallallahu alaihi wasallama wanda daukakawa ce da kuma tsarin girma على أولانية abu da ake yi ya fada صلاة الله وسلامه عليه عند الملائكة salatin Allah da kuma bai su wasu gaba da sallallahu alaihi wasallama to ha?
وصلاة الملائكة على الدعاء
salatin lahi wanda na kuma alai inda da mala'ika shi salatin Allah da yabansa gare shi a wurin mala'iku salatin mala'iku kuma a gare shi shi ya addu'a
قال الذهبي أو القولين tsakanin kuma bazo ya faɗa Allah ya fasa gama daga tarar أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تعريف الصلاة عليه بين لفظ الصلاة ولفظ البركة a cikin shugaba sallallahu alaihi wasallama ya lalabe a cikin hadisin da na sallah na salati gare shi sai ya rabe tsakanin lafazin salati da lafazin albani ودل أنهما المعنيين wannan hadisin shi wake nan ma'anar su daban-daban ce وأما التسليم الذي أمر الله تعالى به عباده
amma da sulimi wanda wani ta ala ya umarci bayan da shi
وقال الذهبي أبو بكر بن بكير alƙali abu wata bin bukailin ya faɗa نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه wannan وسلم aya ta tabbata da shugaba sallallahu alaihi wasallama فأمر الله أصحابه أن يسلموا ya عليه ubangiji umarci su akwai da salati gare shi وكذلك هم بعدهم هكذا هو.
يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم haka na wanda ke bayansa an kuma jinsu da ranar wasu ku shugaba sallallahu alaihi wasallama عند حضورهم كما هو عند ذكره yayin da suka hana cikin wajen sa da kuma yayin da aka ambace shi وفي معنى السلام عليه صلاة وجوه
a cikin ma'anar gaisuwa da shugaban sallallahu alaihi wasallam akwai fuskoki guda uku أنواع السلامة لك ومعك
na farko daga cikin fuskokin shine cewa ku da ta tabbata gare ka kuma ta tabbata tare da kai ويكون السلام مدار كالدلال والدلالة haka na sallama ta kan zama mazdari in ce assalamu to mazdari wani misalin da ba da kuma da za a wasu kamar salamatu da kuma salamu da abu ɗaya ne. haka da za a da da ba su yadda salamatu ma'anarta kubuta haka salamu ma ma'anarta kubuta kamar yadda ka san da za su ma'anarta daji kace da za su ma daɗin gaba
الثاني أي السلام عليه على ابنك ورعايتك متولد له وكبير له fuska ta biyu kuma a cikin sallama ga shugaban sassanin sallama shi ne kace assalamu alaika kuma ka ce wato ma'ana kiyayewar Allah ta fadi gare ka
ويكون هنا السلام بسم الله kenan zai zama assalamu anan sunan Allah ne الثالث أن السلام بمعنى المسالمة له هو الانقياد na uku daga cikin ma'anoni shi ne wannan salamu ya zama da ma'anar musalama ne shi ne ma'ana jawuwa kace assalamu alaihi kuma ka ce na sallama wa annabi na bi kuma ya gare shi
وما قال على وعدك لا يؤمنك حتى يهدمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا wanda تسليما wani zai kyauta a wannan aya Allah ne ke rantsuwa ba za su zama mai nema sai sun sanya ta mai hukunci cikin abin da ya fi gare su da zai zama su wani yi abin da su ba daga abin da kan kuta tallaba maka tallaba فاصبر
wannan fasali kenan يوم أن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على الجبلة غير قادر بوقت
ya sani cewa salati na shugaba sallallahu alaihi wasallam a fadar da ne a bisa jumla ba tare da iyakance masa lokaci saboda wani ubangiji ta'ala
لأمر الله تعالى بالصلاة عليه saboda ubangiji da bayan wata ala ya umarni a yi salati gare shi وعبد الأئمة والعلماء له على الوجود أجمعوا عليه da cewa kuma shugabanni da malaman ilimi sun dauki wannan ma'ana a bisa wajen ci inda ubangiji ya umarni a jalati to ya zama dole kuma sun gamu akan dole ba wanda ya saba cewa a salati dubi ne ko abu ne mai kyau ko kaza ko an so a kawai dole ne sai da sai an yi wannan salati
وأكا مصعب الثمري
abu jafar da bari ya hakaita أن حفظ الآية عنده على النبي والتعالي بإجماع
cewa madaukar wannan aya za a ɗauke ta ne a masu bayan da wani jima'i cikin wannan ma'ana ko wannan fasara da ya bayar cewa inna Allah wa la yusalluna Allah da ba- ya ya da suna amuru sallu to shi a wurin ba dole bane an so ku yi salati ga annabi wa sallu musu kuma hanyar da awar ma wani wannan fasara da ya bayar ba annabi sun haɗa ka
ولعله فيما لا على مرة to me yi wa shi abin da yake nufi da an so ɗin yana daga cikin abin da ya kawo a kan matan farko abin da malamai suke cewa kamar imam malik bin anas Allah ya kara masa yadda ubangiji ya ce a yi zalati ga nan to zalati ga nan ba zama dole akan baliki mumi to amma yaushe kuma sau nawa to a nan rigima take a gurin da in kai sau ɗaya daga sanda ka balaga da kai wa annabi zalati da ya fara to wancan na wajibin ya tsare a kanka yanzu ka zauna yi in ka kuma yi yanzu dama yi da haka shi ma wannan magana da ya fada cewa an so to sai ba da wasu yin su kire na nufin abin da ya karu a kan marar farko shi ne wanda a so da har yake da wani ijima ya rayu idan lai an so yin salati ga annabi ƙari akan na farko amma na farko ba an so wani dole ne shi wannan tilan sai ka yi salati ga annabi amma an ka ƙara bayan na ɗayan kuma wanda ka dama su
والواجب منه أن الذي يصدق به لا علم wanda yake wajibi a cikin sa shine wanda wancan laifin zai doka daga shi ko kuma haraji zai doka in ka yi shi وما أتم ترك المرء مرة كش فالشهادة له من قوة kuma zunubin barin farilla ya kare daga kanka kamar kai kanka shi in kai to kai ba shi kenan ba yanzu ka ko ba ganin ba ne na ɗaya da shi da dole shi zaka ya ce mutum ya san ba da to shi ma za ta azaba da kaida ka so ke ba da in ka kuma kuma ka so ne shi ne yake cewa kamar man za ta yi shahada a shahada da wurin dubuwa ga shaida annabi Muhammad manzon Allah ne kai ɗaya ne ake nema a rayuwarka kila to kai sai ka shaida to bayan da ka kara shaida kuma da ka ga na ne ابن عمر تعالى وما على ذلك مندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعائر عامه amma abin da ya zama ya kara kan wannan to wannan an so ne kawai daga cikin sunan islami ya daga cikin sunan musulunci ya daga cikin sha'awar ko sha'awar na musulunci mutum ya dinga yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam قال الثاني أبو حسن بن الفصال alƙali da wani maganu ya bada wato abin hasan bin kasar ya bada مشهورا عن أصحابنا أن ذلك واجب على الجملة على الإنسان abin da yake ya shahara da gurin malama sahabbanmu shine cewa yin salati ga annabi tilas ne akan mutum a cikin ko dole da yin salati ga annabi وقول عليه أن يأتي بأمرة من داره amma abin da yake farilla a kansa shi ne ya yi sau daya a tsawon rayuwarsa ko da yana da iko a kan sama da haka in yi sau daya na ya sauke da wajibin in ya kuma yi kuma to wani zan shafi kenan وقال الكافي أبو بكر بن مكير alƙali abubuwan sun dukkanin ya fada الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليما ubangiji da ala ya fallasa wa halitta tasa salati ga shugaban sallallahu alaihi wa sallama ko da dalili gare shi ولم يجعل ذلك بوقت معلوم ubangiji bai sanya wannan domin wani lokaci wanda yake sananne ba والواجب أن يكسر المرء منها ولا يقبل عنها abin da yake tilas shine mutum ya yi wani yin salati ga shugaban sallallahu alaihi wa sallama amma da ya rauka daga bulanta قال النبي أبو محمد بن مسلم alƙali abubakar abu muhammad bin nasirin ya faɗa قال على النبي صلى الله عليه وسلم غالبة في الجملة salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallam a tilas ne a takaice قال النبي أبو عبد الله محمد بن سبيل abu muhammad bin sa'id alƙali ya faɗa أمام مالك وأصحابه وغيره من أهل العلم imam maliku da sahabbansa da wasu su daga cikin mabuta ilimi sun tafi kan cewa أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجملة cewa salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallam a barin lalai bisa jumla أحد الإيمان da mutum ya kulle imani a zuciya tilas ne salati ga annabi لا يتعين في الصلاة amma kuma ga dole ne sai ya yi a cikin sallah in zai sallah وأن من صلى عليه مرة ما يجب به فقد الفوق على الحاكم a gurin imam maliku da wani wajen da yawa daga cikin malaman ilimi duk wanda ya salata nan sau daya a rayuwarsa kawai to na fadila ya sauka ya zo ne bari
وقال أصحاب الشافعي
malaman maza mai imam shafi sun fada وقومنا الذي أمر الله تعالى به ورسوله هو في الصلاة
abin da yake na fadila daga cikinsa wanda ubangiji ta'ala ya hukumanci da shi kuma aiki sallah da ya hukumanci da shi shi ne wanda ake a cikin sallah وقالوا وأما في غيرها فلا خلاف أنها غير واجبة amma in ba a cikin sallah ba to a gurin imam malik shafi da malaman maza hadarsa ba wani zamani kan cewa yin salati ba tilas ba ne
واما بالصلاه مع الامامان ابو جعفر القبلي والطهاوي وغيرهما من اجماع من المتقدمين والمتاخرين من علماء الائمه
mun kula ba yin umarci من علماء الامه in ku a cikin maganar sallah ne yin salati a cikin sallah to imamai guda biyu abuja mana tabari da kuma limam da hawi da wasu su sun haka su cewa dukkanin magabata na kwarai sun yi ijimai haka na musu akiri da ma wato malaman da suka zo daga baya da cikin malaman al'umma duka sun yi ijimai
على ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تشهد غير sun واجبه haka kan cewa yin salati ga annabi a cikin tafiya ba dole ba
وشد الشافعي في ذلك وقال amma imamu shafi kadai a cikin malamai shine ya ware a wannan matsala yace a shi bai dawo shi a gurin da duk wanda ya sallah har yi da sallah yace assalamu alaikum bai salati ga annabi ba sallah ba shi ba yana cewa ya ahla baiti rasulullahi ubukum fardun ala nas bil qur'ani anzaru yakfikum min samimil fakh annabi mu lam yusalli alaikum la salata lahu yana cewa wato ya ku ya ne gidan annabi sallallahu alaihi wasallam son ku dole ne kuma a qur'ani Allah ya tabbata dole ya ishe ku alfahari an da cewa yin salati gare ku a cikin sallah ma dole ne wanda dai sallah bai gama bai salati gare ku sallah ba ta ba wannan ita mutum imam shafi kuma ya ware daga cikin dukkan malamai duk malamai da mazhaba din nan dukkan sunan kai wasu su sun zama kan cewa yin salati a cikin sallah ba ce da kuma shi ko ya ce ba haka ba kuma mutum ma yin sallah ya gama bai salati ba sallah ba ce ba
قال من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد شهور الآية فلا صلاة فصلاته فاسدة shafi ya ce duk wanda bai salati ga kan sallah sallah bayan ya gama tafiya ta karshe ba sai ya sallama bai salati kan sallah sa ba ce وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه kuma ce ko da kayi salati ga annabi ga kuma zai je karshen nan in dai zai je karshe ba kai salati nan ma ko da kayi da cikin sallah ko a wajen rubu ko a wajen sadana ko wani kayi salati kai ka sani shi da wannan sallah ba ce ba
ولا سبب له في هذا الكون ولا سنة يتبعها amma alƙali ya ce to kuma imamu shafi bai da magabaci a cikin wannan magana shi kuma a ka'idar ilimi duk wanda zai wata magana sai ya gina a kan fahimtar malamin da ya gabace shi shi ku shafi bai da sarrafa a cikin wannan magana ba wanda da shi sabai ne fara ba wanda da shi sabai ne fara shi ya fara
وكيف فعل به إنكار هذه المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه جراءته وشده عليه الخلاف فيها ya yi mubalaga ya kai bukura a cikin inkarin wannan matsala a da imam shafi ya kawo ya saba masa kwarai ya yi mubalaga cikin saba masa saboda shi ma ya saba wanda zai gabace shi daga cikin jamaku
منه القرب kushen da kuwa zai khilafa suka kuma yi sabanin shafi a kanta daga cikinsu القرطبي a tsabari wani kushari tsabari da kushari وغيرها da wani sai ba ne wanda shi malamai duka sun saba masa sun yi da Allah ya nuna jirgin jari Allah ya kare mu da lafiya amma ta san mai يا رب من ذات وبالتفات وكلنا في سائر الآلات سجد قلوبنا
فإلينا وصلت فيها أن يوفقنا وأن تدينا ونحرنا سبيلك مباركا وتكون لله من المشاركة وجعلنا في كل من تهامتنا إليه برب الله حياتنا بالمصطفى الشفيع يوم الحاشرين غير ولا عليه السلام ربنا وسلم وفاتح الخير لنا وأمما عليه السلام ربنا وسلم وفاتح الخير لنا وأمما عليه السلام ربنا وسلم وفاتح الخير لنا وأمما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى